أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا sha biyar ga watan dulƙa'ada shekara 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 23 ga watan biyar shekara 2024 haka ne ko? shekarar miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka na riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji malin da ramarsa yan uwa mana cikin karatu ne har yanzu dai a cikin kitabul istighfar باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة باب دكي بياني جمد أبند الله سبحانه وتعالى ييتان دنس ين الجنة إذن سنشقا من كرنت حديثي قدا بقي يو إن شاء الله تعالى زام تاشي حديثي نتقص حديث زام تاشي shine hadisin abi sa'id al-khudri Allah kara masa yarda malai ce wa anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala inna ahla al-jannati la yatara'awna ahla al-ghuraf min fawqihim kama tara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fi al-ufuqi min al-mashriq aw al-maghrib لتفاضل لتفاضل ما بينهم wannan hadisi yan uwa kamar yadda muka ganshi malai cewa anhu shi ma dai hadisi ne da aka rawaito shi daga sahabi Abu Sa'id Al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi qala yace inna ahlal jannati hakika ‘yan aljanna waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shiga aljanna la ya tara auna ahlal gurafi za su rinka ƙoƙarin hango waɗanda suke sama da su a cikin aljanna min fauqihim wanda suke sama da su kama tara auna alkaukabar durriyar gabir annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ce kamar yadda kuke ƙoƙarin hango tauraron da yake sama addurri wanda yake mai haske alghabir wanda yake a can sama nesa ƙwarai fil ufuqi al ufuq shine annahiya sashi jam'isa shine al afaq amma nan abin da yake nufi shine as-sama ma'ana wanda yake sama min al-mashriq wanda yake mahudar rana gabas kenan aw al-maghrib ko kuma wanda yake mafadar rana yamma kenan annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce li tafaduli ma bainahum saboda fifikon da ke tsakanin su yan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan da ke ba mu labari irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadinsa tanadi na musamman ga 'yan aljanna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa inna ahalal jannati haqiqa 'yan aljanna la yatara'auna kalmar tara'a a larabci tana da ma'anoni da dama wani lokaci takan zo da ma'anar zahara wa bada idan abu ya bayyana sai a ce masa tara'a yanzu misali in ka ce tara alkamar tara alkamaru ma'ana zahara alkamaru wa bada wata ya bayyana kenan wani lokaci kuma lafazin tara'a yana zuwa da ma'anar absara ba'dhum ba'dan ma'ana wasu jama'a sashi ya hango sashi idan wasu sun taho daga wani bangare wasu sun taho daga wani bangare lokacin da juna suka fara hango juna sai a ce tara alqaum ma'ana mutane sashin su ya fara hango sashi wannan lafazin shine zo a cikin alqur'ani fadin Allah subhanahu wataala falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini Allah subhanahu wata'ala ce falamma tara aljama'ani yayin da jama'o'in guda biyu sashin su ya hango sashi mutanen annabi Musa da suke kokarin guduwa suka hango mutanen fir'auna da suke kokarin cin musu sashi ya ga sashi shine tara aljama'ani Allah ce qala ashabu Musa inna lamudrakuna sai mutanen da suke tattare da annabi Musa suka ce lallai mu a bar riska ne sun riske mu sun cin mana Allah ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi annabi Musa ya ce musu a'a kuma wannan zancen lallai akwai Allah na tare da ni kuma zai shirye da ni abin da ya kamata ne hakanan kalmar tara'a tana zuwa da ma'anan tasadda lahu liyarahu mutum ya rinka kokarin hango wani abu misali abinda yake nesa da shi yana ƙoƙarin hango shi sai ce tara'a wannan lafazin kuma shi ne zo a cikin hadisin abdullahi dan umar allah ƙara masa yarda ya ce tara'an nasul hilala fa akhbartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama fa amara an-nasa bi siyami yace tara'an nasul hilala mutane sun ta ƙoƙarin kokawar ganin wata ma'ana hilalul ramadan kenan jaririn watan ramadana tara'a mutane suna ta ƙoƙarin hango wannan yana ƙoƙarin gani wannan yana ƙoƙarin gani ma'ana abin yana nesa da su kenan ba su iya hango shi ba ina fata an fahimta to shi ne abdullahi dan umar yace fa akhbartu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai na ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari anni ra'aituhu ni na ganshi inji abdullahi dan umar ya ce fasama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yadda da labari na ya dau azumi fa amaran nasa bi siyamihi kuma ya ce wa mutane ma kowa ya dau azumi to wannan lafazin da ya zo a cikin wannan hadisi irin sa ne ya zo a cikin wannan hadisin ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce inna ahlal jannati haqiqa yan aljanna la yatara auna ahlal ghurafi min fawqihim za su rinka kokarin hangen a ma'abuta ɗakuna na aljanna min fauqihim da suke sama da su ma'ana yadda aljanna take yan uwa bene bene ne wani saman wani yake gwargwadon aikinka gwargwadon falalarka gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya maka tagomashi gwargwadon yadda za ka samu gidanka saboda haka wani yana saman wani wani yana saman wani to wanda suke ƙasa akwai waɗanda za su rinki ƙoƙarin hangen ɗaki ko gidajen wanda suke sama da su saboda nesan da ke tsakaninsu da wanda suke sama da su sai annabi kwatanta mana ya ce kamata ra'aunar kaukaba kamar yadda ku nan kuke ƙoƙarin hango tauraro shine alkaukab jam'insa shine kawakin eh kawakin ma'ana kamar yadda mu da muke ƙasa annabi yake ba sabon labari idan tauraro ya fito ya muke idan muna so mu gan shi sai ka daga kanka in ka daga kan naka ma aina za ka hango shi can nesa ina fatan fahimta yan uwa kaga taurari duka aina suke a sama suke to yadda ka ga nisan ƙasa da sama to haka nisan wannan ɗaki yake da wancan wanda yake aljanna Allah maɗaukin sarki ya bamu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ad-durriya irin tauraron da yake mai matuƙar haske alghabira wanda yake a can nesa shine alghabir lafazin alghabir abin da yake nufi shine az-zahib wanda yake mai tafiya amma anan abin da yake nufi shine al-ba'id an ambace shi al-ghabir ne li bu'udihi saboda nisansa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai za ku za su rinka hangen su kamar yadda ku kuke kokarin hangen tauraro da yake a sama mai haske amma wanda yake nesa kwarai da gaske fil ufuqi wanda yake a cikin sama kamar yadda na faɗa lafazin al-ufuq jam'i ne na al-afaq wanda ma'anarsa da Hausa shine annashiyatu sashi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq Allah ce da sannu za su ga sanurihim za mu nuna musu ayatina ayoyinmu fil afaqi a sashi sashi sashi na duniya duka duk inda mutum ya kalla idan sai kai sai ya ga wani abin da yake nuna tabbas akwai Allah subhanahu wataala Allah gaske ne babu wani waje da zaka daga idan ka idan kai kai zuwa gare shi in dai kana da tunani da hankalin da zaka yi hange kai tintintini akan abin sai ka iya gano cewa wannan abin yana nuna maka lalle akwai Allah subhanahu wataala Allah ce to ko ina a duniya kaf na nahiya nahiya sako sako lungu lungu sai mu nuna mutane lallai ayoyin mu suna nan tabbatacce a wajen Allah ce kai wa fi anfusihim hatta akan kawunan sama mutane Allah madaukakin sarki sai yace sai mu nuna musu ayoyin hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana a gare sun gane lallai Allah subhanahu wata'ala gaske ne ko kuma saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaske ne al'afa kamar da na faɗa shi ne sashi min al-mashriqi aw al-maghribi irin tauraron da yake a ɓangaren dama ko ɓangaren hagu ko ina idan ka daga kai zaka iya kallon sa amma can nesa yan uwa haka wanda yake gidan ƙasa zai daga kai ya kalli gidan sama wannan wani gida ne daga cikin gidajen da suke ƙololuwar daraja sai annabi ya ce li tafaduli ma bainahum saboda fifikon da ke tsakanin wannan da wannan kowanne a cikin aljanna yake yan uwa kowanne ya samu rahamar Allah subhanahu wataala kowanne ya samu tagomashin shiga aljanna to amma a cikin aljannan ma wani yafi wani darajar wani ta dara ta wani falalar wani da gidan wani sama yake da na wani kayan alatu da komai da suke gidan wani ya dara na wani sosai da sosai hatta aljanna da me ake tara kayan alatu da falala a cikin aljanna shine da aiki na gari idan ka fi ni aiki na gari ka fi ni tsoron Allah ka fi ni dagewa wajen ibada da ikhlasi to kowa aljanna ka fi idan kuma ni na fika to kowa aljanna na fika yan uwa haka abin yake kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayyana a cikin wannan hadisi qalu sai sahabbai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzan Allah tilka manazilul anbiya'i la yablughuha ghayruhu suka ce ya rasulullah ka ayi wannan gurare ko masaukai ko gidajen annabawa kenan irin gidajen da babu wanda ya isa wanda ba su bai kai wajen su yadda sabai suka fahimta kenan suka ce ya rasulullah amma waɗannan ai sai annabawa ko kamar haka irin wannan gidajen da ka faɗa ya rasulullah ai sai annabawa wanda yake cikin aljanna ma idan ya daga kai kallon da zai musu kamar na sama da ƙasa nisan tafiyar sama daga ƙasa nisan tafiyar shekara ɗari biyar ne kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi daga sama zuwa ƙasa tafiyar shekara ɗari biyar ce kaga akwai tsara ba kaɗan ba to haka mutum zai rinka hangen wanda yake sama da shi ƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da su bala ba haka bane eh idrabi ne wannan idrabi ne ibtali a akbar wannan zancen naku abinda kuke tsammani dinnan ba shi bane abin da ya ba su wannan daraja sai ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa annabi ce rijalun waɗannan da na baku labarin su wanda ake hangen gidajen su daga sama daga ƙasa kamar sama annabi ce wasu irin mazaje ne amanu billahi da suka yi imani da Allah wa saddaqul mursalina kuma suka gaskata manzanni shikenan kawai ashe kun ga ba annabawa bane da manzanni lafazin rijalun wannan a khabar ne mubtada dinsa an yi hasafinsa kaddara shi za'i shine hum rijalun ai su waɗannan wasu irin mazaje ne waɗanda suka yi imani da Allah wa saddaqul mursalin kuma suka gaskata manzanni su ne suke samun irin waɗannan gidaje to amma malamai suka ce wannan irin imani ake nufi wannan irin gaskata manzanni dan kamar yadda malamai suka faɗa cewa kusan dan mumini dan musulmin da ka samu zai maka kirarin mai imani ne shi kuma zai maka kirarin ya ba da gaskiya da mai da manzannin Allah ba haka bane haka ne to amma me yasa in dai haka ne kaga kowa zai kasance a cikin wannan wannan gidajen kenan tare da cewa daga yadda ka ji lafazin hadisin ba na kowa bane to abin da ake nufi shine imani na gaske gasgata manzanni na gaske imani na hakika gasgata manzanni na hakika ba dan jabu ba in aka ce imani na hakika shine imani da yake amsa sunan imani wanda ya tara dukkanin ɓangarori da rukunan imani mutum ya rike su a cikin zuciyarsa ya yi aiki da su gabansa kuma sun gasgata haka sannan ya gasgata manzanni gaba ɗaya ta yadda ba wanda ya ƙaryata daga cikinsu sannan kuma manzan da Allah maɗaukin sarki ya turo masa ya bi shi ya bi shi sau da ƙaba tare da dungu ba ya masa biyayya ta gaba ɗaya ba biyayyar ganin dama ba ba biyayyar zaɓi ba yi abin da ya maka daɗi kamar abin da bai maka daɗi ba ba irin wannan biyayyar ba idan irin wannan biyayyar ce tare da cewa ya yi imani da manzo ya gaskata shi amma ba zai samu irin wannan gidan ba shi sa malam nawawi yake cewa wanda za su samu irin wannan matsayin ya ce shi yana gani suna cikin al'ummar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun san abin da ya dogara da shi ya ce saboda al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ne suka gaskata manzanni gaba ɗaya ya ce amma dukkanin wata al'umma da ba al'ummar manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ba su gaskata manzanni gaba ɗaya ba me yake nufi da wannan al'ummar annabi Musa alaihi salam sun iya riskar annabi Musa ne sai kuma annabawan da suka zo kafin annabi Musa sun samu labarinsu amma da annabi Isa da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba su riske su ba ko tare da cewa za su iya samun labarinsu kuma su gaskata su a cikin zuciyarsu amma ba kama wanda ya riske su sun wuce ya gaskata su ba ina fata an fahimta tunda dukkanin annabawa da manzanni kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai duk annabin da zai zo sai Allah maɗaukakin sarki ya masa wahayi ya gaya masa akwai wani annabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai zo kana annabta za ka bar annabta ta ka kai imani da shi kuma kowanne annabi daga cikin annaban Allah ya yi imani da haka ya yarda wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا haka Allah maɗaukin sarki ya rike alkawari da dukkanin annabawa ya ce kuna cikin annabta sai wani annabi ya zo wanda yake gazgata abin da ke tare da ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce za ku yi imani da shi tabbas za kuma ku taimake shi akan da'awarsa ma'ana kowanne annabi zai bar annabtar tasa ya zo rufa manzon Allah baya sallallahu alaihi wasallam dukkanin Allah madaukakin sarki ce kun yadda da wannan kun tabbatar za ku yaka suka ce aqararna mun tabbatar ya ubangiji zamu bi shi idan yazo to haka kun ga annabi Isa wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqun lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismi ismuhu Ahmad ashe kun ga annabawa sun yi wa mabiyansu bushara dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sun kai mu da muka mu da muka mu da muke a zamani wanda wanda yazo da risalar muka imani da shi ba su kai ba to shine imamu nawawi yace shi yana gani wannan gara basar da ta goma shi yana gani al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su samu irin wannan aljanna eh wanda idan za a kalle ta sai hula ta kusa faduwa Allah ya sa mu daga ciki wannan hadisi yan uwa yana nuna mana a tafawutul maratib fil janna yadda martaba martaba a cikin aljanna take di yadda mutane suke to haka matsayinsa yake aljanna abinda nake nufi shine wajen bin Allah da dagewa da riko kamkam da sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine yadda gwargwadon matsayin ka yake a cikin aljanna yadda kaga mutane dinnan haka kowa yana rayuwa wani gashi nan ya riƙe addini da kyau da kyau baya wasa kai da ka gan shi wannan ka san wannan mai riko da addini ne ka san yana kokari ya kiyaye gaskiya amana abu duk abubuwan nan da ake na sharhoriya da mai ba baya so bane yayi haka ne domin ya ba Allah madaukakin sarki dan uwa ba haka bane akwai wanda za ku ga haka ne duk abin da ake na sharholiya da jin daɗin rayuwa wallahi shi ma yana so zuciyarsa tana bukata me yasa ya haƙura yana so ne dan tashin alƙiyama ya samu aljanna madaukakiya wanda kuma sai ka same shi tsaka tsakiya ne yana bin Allah daidai gwargwadon misali wani lokaci kuma sai ka same shi ya sauɗe wani kuma sai ka same shi gashi nan gashi nan to kaga yadda muke nan a duniya idan Allah ta shi kiyamarsa haka za ka tsinci kanka a aljanna haka za ka tsinci kanka a aljanna wannan wanda kake ganin sa a duniya ya takwar kansa ya addini inda yayi dan Allah to za ka same shi a saman kata a gidan aljanna ina fata an fahimta ba ɗaya bane eh ba ɗaya bane kwata kwata ba ɗaya bane kowa aljannar sama yake da kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za a ce yuqalu li sahibi alquran za a ce da ma'abucin alqurani alaran ma da ya tsaya ya karanta alqurani ya haddace shi ya san ma'anar sa ya kira zuwa gare shi makarantin alqurani idan Allah ya tashi kiyamarsa za a ce da ma'abucin alqurani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid duniya Allah subhanahu wataala zai ce da ma'abucin alqur'ani karanta alqur'ani wartaqi ka rinka hawa ka rinka yin sama ma'ana wata irin kujera ta haske za a je masa ya hau kai sai a ce karanta alqur'ani yana karantawa yana yin sama yana yin sama kama wata irin lifta ce automatically kawai da take yin sama da shi gidajen aljanna bene bene yake haiwa yana sama yana yana karantawa yana sama sai ya kasance ƙarshen ayar da ya haddace shi ne ƙarshen gidansa ɗan an fahimta gwargwadon matsayinsa gwargwadon ayar da ya haddace idan izu goma ka haddace da kaji yan izu goma sai ka kif sai ka tsaya da sai ka sauka sai ka shiga benin yan aljanna kana izu goma kenan wanda ya haddace izu ishirin kuma kana gani sai zai wuce ka sai ya rinka hango ka ta ƙasa haka gashi na shi ya wuce wanda yake da talatin zai wuce mai ishirin wanda haka har wanda yake da izo sittin kaga wannan shekin nuna maka ashe aljanna menene daraja ne bene bayan bene ne daraja bayan daraja wani ya fi wani duk wanda ya tsaya karanta alqur'ani haka Allah madaukakin sarki zai karrama shi amma da sharadi shine ka karanta shi ka kiyaye ma'anarsa ka yi aiki da shi ba karatun alqur'ani kadai ake so ba ka yi aiki da shi idan an ganka a ga wani ɗan ƙaramin alƙur'ani ne yake yawo da ƙafarsa abinda ake so kenan kamar da na Aisha ta gaya mana cewa kana khuluqu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alqur'an dabi'ar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ce alqur'ani kai ma ka kamanta a matsayinka na makarantin alqur'ani a rinka ganin alqur'anin a tattare da kai eh shine babban malami imamu shatibi ke cewa وقارئه المرضي قر مثاله كالترد في حاليه مريحا وموكلا eh wannan wannan baitin yana min dadi cewa qari'uhu al-mardi makarantin alqur'ani mardi abin yarda ne Allah ya yarda da shi yace qarra ya ji dadi ya more ai aqarra Allah aynahu Allah madaukakin sarki ya faranta ransa ya ji dadi ya more yace misaluhu in kana so ka san misalin makarantin alqur'ani ya ce ka liturji kamar a liturji ne shine abinda suke fasara daga wasa ya amma dai galibi a liturji ne ban gamsu ga wasa ake nufi da shi ba gaskiya tunda idan ka duba abinda ake nufi da a liturji in ka duba in ka duba shi aka sako mahutansa zaka ga wani abu ne kamar lemo babba ya fi lemo girma yana da kamshi sannan kuma ga zaki a baki shi sa wasu daga cikin malaman lugha suka ce al-liturji abinda ake nufi da shi duk wani dan ice da yake da kanshi ga kuma zaki shi ake nufi da al-liturji wannan imamu shatibi hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi dauka ya narka ya mai da shi wa kaman karanta shi a cikin radis salina misalin mutane yadda suke game da alkur'ani ya ce misalin mumini makarancin alkur'ani ya ce kamar aluturji ne ɗan ga wasa ga zaƙi ga kuma ƙanshi ya ce amma misalin musulmin da baya karanta alkur'ani sai annabi ya ce kamar dabino ne dabino ga zaƙi amma akwai ƙanshi ba ƙanshi me dalili saboda asalin imanin da kake da shi shine wannan zaƙin amma baka karanta alkur'ani shi sa babu wannan ƙanshin an fahimta yan uwa to haka misalin muminin da baya karanta alqur'ani yake haka misalin munafiki wanda baya karanta alqur'ani shi kuma kamar ciyawa ce ga ga daci ga ta da daci ga kuma babu wani kanshi sannan misalin munafiki mai karanta alqur'ani shi kuma kamar abin nan ne ya kira suna guna dan guna kaga guna wani lokacin yana da kanshi amma ka ce menene da shi to Allah ya kiyaye yi kokari ka zama wa qari'ul mardi yuqarra misalu kalitto riddi fi halahi murihan wa mukila haka makaranta alqur'ani yake to kai kokari ka karanta alqur'ani ka iya shi ka san ma'anarsa kai aiki da shi to insha Allah ta'ala wallahi aljanna ka daban ce eh aljanna ka daban ce babu abinda mutum zai rike wallahi a duniyar nan ya samu ta goma shi kuma alqur'ani yan uwa wallahi babu shi ka rike alkur'ani da kyau da kyau duk abin da kake nema Allah zai maka eh ka rike shi da kyau zaka gani insha Allah ta'ala Allah ya samu dace saboda ka ƴan uwa lalle aljanna daraja ce daraja bayan daraja ce wata tana saman wata sannan a babban abin da yake kai mutum zuwa ga wannan samun falalar shine imani ingantacce da kuma gaskata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi yan uwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na tara wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo wannan hadisi daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace laqabu qausin fil janna خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب الحديث متفق عليه النبي إرادة أمتي سأرى ثبت أغري شيء لقاب قوس في الجنة abin da ke tsakanin a maɗaurin inda ake ɗaure kwari da baka an ka ɗauki kwari da baka bakinta guda biyu ne inda ake ɗaura wannan ɗan tsarkiyar da kuma rabin tsarkiyar kamar ɗami biyu daga inda aka ɗaura ta zuwa ɗami biyu shine ƙaba ƙausai can ma daga inda aka ɗaura ta zuwa ɗami biyu shine ƙaba ƙausai wannan ɗan adadin na ɗami biyu daga wajen inda aka ɗaure ta in ka tako zuwa inda ake zaren da ake sa kibiyar a ciki a harba ɗamu biyu na ciki wannan ɗan taƙin ɗan adadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kamar wannan adadin da za a ba wa mutum a gidan aljanna kaga gaba ɗaya bai kai faɗin wannan teburin da nake kai ba amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace khairun shine yafi alkhairi mimma tatlu alaihi shamsu aw taghru sama da abin da rana take bullowa a kansa marwacin hadisin yayi shakka yace aw taghrub ko kuma rana take faduwa a kansa wasu malaman kuma suka ce a'a abin da ake nufi tatlu alaihi shamsu wa taghru abin da rana take bullowa a kansa take kuma faduwa menene rana take bullowa akan su take faɗuwa ita ce duniyar gaba ɗaya ba haka bane rana tana bullowa ne akan duniya kuma ta faɗi akan ta to ɗami biyu da za a baka a gidan aljanna ɗakin ka na aljanna ɗami biyu a cikinsa kawai ya fi duk abin da duniya ta ƙunsa yanzu da abin da yake cikin ta uwa duka ɗami biyu kawai duk wannan rikicin da ake ta yi da sai an tara duniya da sai an yi kaza da sai na zama kaza annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dami biyu kawai a gidan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta duk abin da rana take bullo a kansa annabi ya ce tafi shi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abin da ake nufi da qaba qausain qaba shine ma masafatu ma bainal witri wal miqbad shine tazarar da ke tsakanin wannan tsarkiyar ko lilan da ake daura wanda ake harbi da shi wal miqbad da kuma abin da ake sanyawa a daure ake hadawa da shi a daure shi ake cewa miqbad ma bayna nisfil witri wa tarfihi abin da yake daga tsakanin tsakiyar shi wannan witir din ko watar din wannan tsarkiyar da kuma tsarfi da kuma gefen gefen nata kamar yadda ne bayani in kuwa wannan hadisi yana yana mana bayani game da falalar aljanna da abin da ta kunsa da kuma dana'atud duniya yadda duniya ba ta da wani matsayi yanzu kalli duniya dukkaninta gaba ɗayanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwatanta mana ɗami biyu a cikin aljanna ya fi ta daraja da komai da komai a baka wannan ɗami biyun ya fi wannan duka a baka duniyar gaba ɗaya wanda duk yanzu akan ta muke ta rigima sai wani ya kashe wani akan duniya wani ya wani tsafi akan duniya wani ya wani kazafi wani ya wani sharri wani ya daina kula wani wani ya daina kaza duk gashi nan duk akan abin da bai kai ya kawo ba idan ka ɗauke ta a hankali ka lallaba ka fita daga cikin ta lami lafiya Allah yana mai yarda da kai aka baka aljanna ɗami biyu da ke cikin ta yafi duniya da ke cikin ta wani hadisin ma annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi cewa yi inda ɗayan ku zai ajiye bulalarsa a cikin aljanna kwatanta wanda suke wanda suke rike bulalar doki to irin wanda irin inda mutum zai ajiye bulalarsa kawai wannan adadin a cikin aljanna annabi yace yafi duniya da abin da ke cikin ta haka ya faɗa cikin wani hadisi wannan duk abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake sunana mana shine duniyan nan ba a bakin komai bace wallahi ɗan uwa idan da Allah maɗaukakin sarki yana san duniyar nan yana ji da ita wata aba ce ta kayan gabas to da ka ganta nasha nasha a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ganta Allah subhanahu wataala ya hore wa manzon sa ita amma kalli rayuwar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita kadai ka je ka kalli siran manzon Allah ka kalli tarihin sa zaka fahimce da duniya take a wajen Allah subhanahu wataala yadda Allah maɗaukin sarki yake san manzansa yadda Allah subhanahu wata'ala yake riri ta kayansa amma ka duba duniyar babu ba komai bace a wajensa ba komai bace yana da ikon da idan ya ga dama sallallahu alaihi wasallam zai yi addu'a ya ce waɗannan duwatsu da suka zagaye garin Madina duk a maimai da su zinari kuma Allah zai masa Allah zai masa amma zai yi bako a gidansa babu abin da za a ba bakon bako zai yi nasa ne a gidansa babu abin da za a ba bakon ya ci sai dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hada bakon da ɗaya daga cikin sabon sai ji a bashi abinci a can amma shi gidansa babu sallallahu alaihi wasallam to shi sai mu duniyar na hankali ka nemi abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka nema ta hanyar harak duk abin da zaka nema yi kokari ka neme shi ta hanyar halal ka bautawa Allah madaukakin sarki lami lafiya ka yi kokari ka fita daga duniyar nan lami lafiya Allah ya samu dace wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi an anas bin radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace inna fil jannati suqan ya'tunaha kull jumu'atin fatahubbu rihashmal annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna fil jannati haqiqa a cikin aljanna suqan akwai wata kasuwa a cikin aljanna ya tunaha ina yan kasuwa suke ga kasuwa za a yi hada-hada a cikin aljanna kenan ya tunaha da yan aljanna za su rinka zakkewa wannan kasuwar za su rinka zuwa cikin ta kulla jumu'ati dukkanin juma'a fatahubbu rihu shimal saboda haka sai iska da ta taso daga yamma ta bangaren hagunsu sai ta taso ta rinka kada su tana busa su fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim wannan iskar za ta rinka dukan su tana bugar su a fuskokin su da kuma tufafin su fa yazdaduna husnan wa jamalan idan wannan iskar ta taso ta dake su sai ta ƙara musu kyau da banƙaye ina ba ta an gane yan uwa to kamar mu ci gaba abin tambaye shine in aka ce kasuwa za ku ga matattaran mutane ne da aka haɗu ake hada-hada ta saye da siyarwa aljanna akwai abin da zaka bukata ka je ka siyo ne ina fata an gane akwai abin da zaka bukata ka je ka siyo babu abu na biyu an ce za a rinka zuwa aljanna duk ranar juma'a shin akwai ranaku ne kamar yadda muke da ranaku a duniya a aljanna ma akwai a lahira akwai akwai litinin akwai talata akwai laraba akwai alamis dan kun san su ranaku muna gane su ne ta hanyar me mururul laili wan nahar haka ne ko muna fahimtar ranaku ne ta hanyar shudewar darare da ranaku idan dare ya wuce sai ka ce yau ta wuce gobe ta shigo haka ne idan rana ta faɗi sai ka ce dare ya shigo haka ake gane ranaku sun shigo a lahira ko kuma aljanna ai mun karanta a baya cewa babu rana ma ko babu sanyi ba dare ba rana aljanna ta yaje a gane ranaku kenan to abu na farko malamai suka ce abinda ake nufi da suq shine mujtama'un nas shine wata matattara ce da Allah subhanahu wata'ala yawa mutane dan a rinka tuno wasu abubuwa daga cikin abubuwan da ake yi a duniya ka san wato yadda Allah maɗaukakin sarki yake so yawa aljan ɗan aljanna ta goma shi wata rayuwa da suka rinka yi a duniya sai Allah maɗaukakin sarki ya rinka tuno musu da ita a can dan wannan shi kansa jin daɗi ne yanzu misali lokacin da ka samu ka kaddara lokacin da ka samu kwanciyar hankali ka samu kuɗi wani lokaci kawai zaka kun zauna da kai da abokin kuna tuna rayuwar baya ba haka bane kuna raha kuna jin daɗi shi kansa wannan rayuwar da kake tunowa jin daɗi ce ina fata an gane to don Allah ya faranta wa 'yan aljanna sai ya samun musu wani lokaci da za su rinka zuwa suna tattaruwa a wani waje guda ɗaya wasu malamai suka ce za su je wajen ne za su tarar duk wani nau'in wani abu gashi nan a wajen so haka mutum zai ɗauki abin da yake so ne ya dawo gida ba wai zuwa zai ya sa kuɗi ko wani abu su ba a'a ba dan kuma babu shi a can ba a'a ka fito ɗin ka zo nan ma ɗin shi kansa wani farin ciki ne da jin daɗi ɗan uwan fim sannan da kyau ka fito ɗin ka zo wajen shi kansa farin ciki ne da annashuwa da jin daɗi so da duk abin da kake so gashi nan duk komai kake so kai zaka ɗauka ne sai ka tau ba dan zaka ba da kuɗi ko kuma za a tambaye ka za ku kuna ciniki nawa ne kaza nawa ne kaza ba eh wani wani mai sai da abin mai bata ma rai a ba bata rai a cikin aljanna sannan malamai sun daga cikin malamai suka ce ai wannan haɗuwar ana haɗuwa ne ma domin in aljanna su rinka ganin fuskokin junansu a ga juna a gaisa a yi murna a yi raha sannan kuma kowa sai ya dawo gidansa wannan ba alheri ba ne alheri alheri to faɗin annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi da ce kulla jumu'atin kowace juma'a me yake nufi suka ce ba wai juma'a irin ta ba a'a miqdarin juma'a miqdar juma'a shine kamar gwargwadon yadda za a kwatanta abin kamar abin kamar a ce mako mako ne amma a can babu rana babu sanyi kamar a ce misali idan ka kwatanta ranar da ake zuba kullum ba ko da za a rinka zuwa bane lokacin da aka aje za a rinka zuwa wannan kasuwar in ka kwatanta da rayuwar duniya kamar a ce mako mako ne an fahimta yan uwa ba dan wai juma'a juma'a bane a'a kawai misali ne don kusanto da nesa don yanzu misali in ba a ce maka juma'a ba ko a ce maka sati sati ta za a iya ganewa ba za ka gane ba to amma can Allah maɗaukakin sarki ya ajiye lokacin ne gwargwadon yadda ya tsara da lokacin ya yi kowa zai gane lokacin ya yi sai a fito a tafi kamar yadda ka san daga gida kana fita ka tafi kasuwa matan gida su fito su ce Allah kiyaye Allah ba da za a can ma haka ne za a ban mata ne a gida a fito a yi a yi bangaje a ce sai an dawo maza su tafi su ban mata a gidansu to lokacin da suka taho sai Allah maɗaukin sarki ya taso da wata iska ta ɓangaren yamma ita wannan iskar ka sai da iska ta taso galibi iska da take ɗauki wani lokaci da tsakon kwani da yashi da meko to irin wannan tsakon kwanin da yashin turaren albiski ne yake busa mutane ka aljanna akwai daɗi Allah ya kai mu Allah sai dai ba labarin kawai muke ba eh wallahi kuwa Allah ya saba labarin kawai muke turare ne na almiski ita ce wannan irin tsakon za ta rinka shiga cikin fuskan mutum suna busa shi wani sanyi yana shiga cikinsa suna shiga cikin tufafinsa suna shiga cikin tufafinsa saboda haka za su je wannan aljannar wannan waje da Allah madaukakin sarki ya tanadar musu a matsayin kasuwa wannan iskar da take bugar fuskar su take bugar tufafinsu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa yazdaduna husnan wa jamalan sai ta ƙara musu kyau da ban da alhusnu da aljamal duk abin da suke nufi kyau amma wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine kyan tufafi da kyan sura duk za ta ƙara musu surarsu za ta ƙara kyau tufafinsu zai ƙara banƙayi yadda suka fita daga gida kun san babu ƙura da ya aljanna ko babu ƙura ba ƙura ba gumi bari a ce kai gumi ka ɗan fara bugawa babu wannan duk wani abin da ka san zai ɓata maka tufafi ko zai sa ka yanayin jikinka ya lalace ko gurɓace babu shi to amma duk da haka idan wannan iska ta dake su sai tufafinsu ya ƙara kyau sai surar jikinsa ta ƙara banƙayi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce fayarji'una ila ahlihim idan suka gama cin kasuwarsu sai kowa kuma ya dawo gida wajen iyalansa saboda kun san su iyalan a gida aka bar su ko wa qad zadu husnan wa jamalan bayan sun ƙara kyau da banƙayi fa yaqulu lahum ahluhum sai iyalansu su ce da su wallahi laqad izzaztum husnan wa jamala ce kai wallahi kamar ba ku ba kun ƙara wani kyau kun ƙara ba yanzu kuka fita daga wajen mu bane ya kuka ya aka kuka zama haka kun ƙara kyau da banƙayi fa yaquluna sai su ma sai su ma ce da matan nasu wa antum wallahi laqad izzaztum ba'dana husnan wa jamala sai su ma da suka fita su ce da matan nasu wallahi kuma bayan mun fita dawon mu yanzu mun same ku kun ƙara kyau da banƙaye ashe kun ga kyan da banƙaye da suka samu sakamakon dukarsu da iskan nan ta yi iska ba ya yan kasuwa kaɗai ta taɓa ba hajjira ta biyo matayensu hajjida iska ta biyo matayensu shi sa kuka ga su ma sun ga matayen sun ƙara mai kyau da banƙaye ba iya su ba ne haka al'amarin yake to abin tambaya anan yan uwa shine ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fata hubburi hushimal sai iska ta yamma sai ta kada to sai wasu malamai suka ce me yasa aka ce iskar yamma alqadi iyab a cikin sharhin sa na ikmalil mu'lim sharh sahih muslim yake cewa larabawa duk inda suka ga iska ta taso ta yamma to sun san wannan iska ce da ke ɗauke da girgijen da zai zuba musu da ruwan sama ‘yan uwan fahimta idan suka ga iska ta yamma to iska ce da take ɗauke da girgijen da za a yi ruwan sama kamar yadda galibi galibi mu anan idan ya hadari ya ta gabas mai ake cewa za a yi ruwa galibi me yasa wannan ba wai canfi bane ko na ba a'a tajriba ce yau da kullun ce ta nuna yau da kullun ce ta nuna saboda mutanen da suna da matukar la'akari irin waɗannan abubuwa sama da mu yanzu za su ce maka ai galibi rani a lokaci kaza yake zuwa ko damuna tana faɗo a lokaci kaza ne yau da kullun ce ta sa suka gane irin wannan to sai a ce maka galibi idan hadari ya haɗo a gabas ya fi ruwa ba wai canfi ba ne a'a yau da kullun ce kawai to su laraba suna da irin wannan idan duk lokacin da suka iska ta taso ta bangaren yamma to suna munna suna jin daɗi iska ce da take ɗauke da ni'ima iska ce da take ɗauke da ruwan sama to da Allah madaukakin sarki ya tashi ya tashi kamanta musu iska sai kamanta musu irin iskar da suke jin daɗin ta idan sun ganta shi sa sai aka mace ta rihu shimal haka suke ambatanta rihu shimal iska yar yamma kenan wanda da an ganta an san iska ce ta ruwan sama to haka za su dawo zuwa ga iyalansu suna masu ƙara kyau da banƙaye su ma iyalan nan suna ƙara suna masu ƙara kyau da banƙaye su suna yaban matayensu matayensu ma suna yaban su anan malami suke cewa ashe aljanna kullun aljanna updating ake yi updating ake aljanna me updating din me updating din mutane kullun tajaddud ake yi jaddada suran mutum da kyansa da abubuwansa kullum ƙarinsa ake yadda kake a yau a aljanna to ƙara kyau kake yi kaga a duniya mu yadda muke galibi mutum yana girma ne na ƙara mai tsufa ko idan kuma mutum ya tsufa mai mutum yake yi komai nasa mai yake yi raguwa yake yi kyan jikinsa da kyan fuskarsa zai ragu lafiyar jikinsa za ta ragu komai nasa zai lalace yanzu wani wani in ya shekara 60 ya ɗauko hotonsa lokacin yana shekara 25 sai ya fashe da kuka ya gashi na ɗan gaye irin gayen nan da ya tara gashi ya zira kum a cikin gashinsa ya sa irin fatalo ɗin nan gaye iya gaye amma ya ga nan wajen ya tamushe nan ya motse nan ya noma ba haka bane bakin sa ya dan fara karkacewa din nan to duniya kenan amma lahira su kuma kullun kana ƙara tafiya ne kan yana ƙara ƙaruwa kullun Allah ƙara kera ka yake ƙara samar da kai ake sabuwar halitta dan dai ka ji daɗi kawai saboda aljanna kawai so ake ka ji daɗi babu abin da ake so kai daɗi kawai ake so kai ka ji daɗi kawai shine abin da Allah subhanahu wataala yake so shi sa ƴan uwa ba duniya ne gidan jin daɗi ba aljanna ne gidan jin daɗi eh ina ƙara maimaita mana ne dan barin ka mu ƙarana abubuwan barin ka gwada abubuwan guda biyu nan duniya da muke ciki wallahi ba gidan jin daɗi bane gidan ka zo kai aiki ne ka samu abin da zaka samu a can dan haka Allah madaukakin sarki ya lice mu inna khalaqa Allah madaukakin sarki ya ya halicci rayuwa da mutuwa ne dan ya jarrabe mu ba haka bane dan ya jarrabe mai gawaye zai fi kyautata aiki to rayuwar jarraba ce kawai kada ka taba dauka cewa wannan rayuwar zaka kwanta ka huta zaka yi nishadi zaka yi kaza wallahi ba ba rayuwar nishadi bace kwata kwata akwai nishadi ka bari ka je aljanna shine kawai amma kada ka bari shedan ya cuce kai ce ba ai kai kullun kullun ba dan nishadi ba kaza ba kaza eh akwai inda za a yi nishadi akwai inda za a yi shada ko kuma shaɗan ya ce maka kai kullum ba za ka rinka hutawa ba kullum daga wannan sai wannan eh akwai lokacin da za a huta akwai lokacin da za a huta wasu sun zo sun bauta wa Allah madaukakin sarki sun sha wahala yanzu sai labari sai dan bi labarin sa kawai abin ya wuce yanzu wannan wahalar insha Allah ta'ala ta zamto musu alkhairi in Allah da tana aljanna to kai ma wani zaka kai koyi da irin aikin suka samu abin da suka samu Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi an sali bin sa'adin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga sahalu dan sa'ad Allah ya kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna ahlal jannati hakika yan aljanna la yatara'awna al-ghurafa fil jannati kama tara'awna al-kawkaba fis sama yace suna kokarin hango dakunan da ke saman su a gidan aljanna ɗakunan waɗanda suke samansu benan da ke sama da su aljanna kamar yadda kuke ƙoƙarin hango tauraro a sama yadda ka gan tauraro yana can sama sai ka ɗaga kai ka hanga za ka kalle shi ta su ma ka suke hango irin waɗancan ɗakuna wannan hadisi shine irin wanda muka gabatar a farkon darasin mu yau wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi na ƙarshe za mu dakata a kansa وعنه رضي الله عنه وانا حديث شي ما كربوش daga سهل ابن سعد السائدي الله قال مسير دا قال يتي شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى يتي ناهلتي wani majalisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da annabi ya ta bayanin aljanna har sai da ya gama annabi ya zauna ya yi ta yi wa sahabbai bayanin aljanna ana son irin wannan ga mai karantawa ga mai koyarwa wani lokaci sai ka kwaɗaitar da mutane kai musu bayanin aljanna me yasa ake musu haka dan kowa ya kwaɗayin samunta ka ce musu aljanna akwai kaza akwai kaza kai ta musu waje akan aljanna kowa ya tashi yana dariya ya koma gida yana cikin farin ciki wata rana kuma sai kai musu bayani akan wuta haka annabi yake yi eh wata rana kuma sai annabi ya dauko bayanin wutar jahannama sai wutar jahannama akwai kaza sai kuma kowa ya tashi yana kuka haka ake so me dalili kai kwaɗayin abin da yake wajen Allah na aljanna ka ji tsoron abin da yake wajen Allah wajen na azaba wannan shi yake balansin ɗin ibadar mutum ko da yaushe alkhawf war raja haka ne yan uwa ko tsoro da kuma fata kana tsoron abin da ke wajen Allah na azaba ka san idan ka saba Allah akwai matsala kana kuma kwaɗayin abin da ke wajen sana na rahama ka san abin da Allah ya tanadar na rahama to wannan shine abin da ko da yaushe ake to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana ya zauna yake ta musu bayani akan aljanna hattan ta haisi har sai da annabi ya kare sun maƙala fi akhiri hadithihi ya ce sannan annabi ya faɗa a ƙarshen zancen wannan ya gutsuro maka ƙarshen ne bayan annabi ya yi bayanin da ya yi bayanin da ya aljanna akwai kaza akwai kaza ƙarshe sai ya ce fiha a cikin aljanna ma la ainur ra'at akwai abin da ido bai taɓa gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taɓa ji ba wala khatara ala qalbi bashari bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar mutane a zuciyar wani mutum irin abin da ke cikin aljanna ba sun makara'a sai annabi ya kafa hujja da wannan ayar ya ce karanta an kaso tattajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tsama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun nan ne muhalli shayadin annabi ce ka karanta an kaso suna janye jikinsu daga kan shimfiɗu a suna ambato suna bautawa Allah subhanahu wata'ala ya da'una rabbahum khawfan wa tama'u mimma razaqnahum yunfiquna sai Allah madaukakin sarki ce fala ta'lamu nafsun wata rai ba za ta taba sani ba ma ukhfiya lahum abinda Allah ya koye musu min qurrati a'yun na sanyin idanuwa na faranta rai na jin daɗi da walwala jaza'an bima kanu ya'maluna sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa a ina a gidan duniya ila qawlihi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'maluna rahul bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi yan uwa ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya samu aljanna Allah subhanahu wata'ala duk sanadin da zai kai mu aljanna Allah ba mu ikon riko da shi duk abin da zai kautar da mu daga hanyar aljanna Allah ya mana tsari da shi Allah maɗaukakin sarki ya samu fi ƙarfin zuciyarmu da shaɗan da duk abin da zai kautar da mu daga hanyar Allah. Insha Allah ta'ala sati mai za mu ƙarasa littafin shi ke nan kuma gama rayar risali insha Allah ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Na ji bai fadi sai guda biyar ba ko shida ko? Allah da sati mai za mu ƙarasa da yardar Allah. Abin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Na'am. Na'am. ni ma ana wani tunanin malaman gaskiya ra'ayi na zo daidai da naka eh ni ma ana wani tunanin gaskiya cewa yi wai wannan zancen da ake ta yi na aljanna da abinda Allah ya tanada a ciki wai anya wai anya ku matasa kuna irin wannan tunanin kuwa eh sai na ce ni ma da in na ga da rayuwar take sai in ga anya akwai dai matsala gaskiya yadda yadda matasan mu suka rungumi duniya suka rungumi duniya gadan gadan ka'in da na'in to gaskiya dai akwai matsala amma dai amma dai ubangiji Allah madaukakin sarki ya karkato mana da zukatan sai shirye mana da su eh aljanna ne so muke kowa ya shige ta insha Allah ta'ala ba ma so mu ga wani abu ta na'am bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah to bismillah mukullin shi aljanna annin shedan a wannan karatun ina ka ji shi akara makallau wa mukullin aljanna annin shedan yake to waye zai shiga kenan dai da Allah yanzu in mukullin shedan in mukullin aljanna an shedan yawa zai bawa bari ku jifa Allah madaukakin sarki cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Allah ce yana shedan yana kiran wanda suke yan nasa inasa ne yan kungiyarsa dan su kasance a cikin wuta idan abinda shedan yake so ne dukkanin babu wanda zai shiga aljanna duka to mai zai a bashi mukullin aljanna shaɗan ba shi da alaƙa da mukullin aljanna ai shaɗan shi da aljanna shi da aljanna shi kenan eh shi kenan ya yi bai bai da ita Allah maɗaukar sarki samu dace na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am to na'am gaskiya ne eh gaskiya ne da tuni an samu abin da aka samu eh cewa yi a ƙasanmu musamman yadda mutane suke ɗaukar boko da mahimmanci ce da addini aka ba irin wannan mahimmancin da tuni an wuta a inda ake wato abin da yake faruwa shine ƙasa irin najeriya zai yi wahala zai yi wahala lokaci ya zo da za a daidaita addini da boko in dai wajen karatu ne ko mu'amala da wahala amma kun san dalili na wannan ne hasashe na ne saboda boko ana ganin amfaninsa a zahiri a duniya haka ne ko ba haka bane duk wanda ya karatun boko yanzu galibi za ku ga wanda suke juya kasar da wanda suke faɗa aji da wanda ake gani wasu ne duk boko ce suke gani ya kai su wannan wajen shugaban ƙasa ya yi boko boko ce ta kai shi shi sa zaka ji an ce ma idan zaka yi idan zaka tsaya takara na takarar shugaban ƙasa akwai adadin qualification iri kaza da ake nema idan gwamna ne akwai adadin abin da ake nema idan har zuwa kan kansila komai akwai boko a ciki amma baka ji an ce idan za ka tsaya takarar shugaban ƙasa sai ka haddace izu biyar ɗin ƙasa ba akwai wannan babu wannan ka kaddara ma ka kaddara ma a ce Najeriya ƙasa ce ta arna da musulmi a ƙasa duk garin da yake na musulmi a ce babu gwamnan da zai hau gwamnan jihar Kano tunda mu muke tutiya da musulunci mu ce mu kowa musulunci to a ce a Kano ba gwamnan da zai hau sai ya karanta daga suratul aqab zuwa nasi da Qur'ani ba da ka ba an fahimta a ce sai ya karanta arba'una hadisi arba'una hadisan kawai wannan na nawayi sai ya karanta hadisan sai ya fassara sai ya karanta ahalari shi ma daga barkon sa zuwa ƙarshe an gane duk waɗannan da na faɗa da Allah ba mataki na ba in islamiyya bane yanzu ke karance shi mataki na farko ne fa na karatu mataki na farko ne na karatu amma ka je ka tuntuɓa shugabannin ka gani to shi sa amma mutum idan ya yi digiri yanzu idan mutum ya yi digiri zai iya samun takara ta sanata dan majalisa har gwamna zai iya yi ba haka bane har shugaban kasa zai iya yi to yanzu idan mutum ya zama dan majalisar tarayya a yanzu ka bashi wata shida a ungo ka kama ka samu kuɗin sai ka tona wannan haka ne ko ba haka bane waqi'i ne nake faɗa wannan hadha huwa waqi'il malmus wallahi idan mutum ya wata shida an aka fara tun kuɗo mai allowances ina gaya maka allowances ya fara ganin su haka kawai a ringa iba kuɗi ana ba su to sai da wahala yanzu wanda suke shekara 20 30 suna neman kuɗi su kaga su za su fara zuwa neman rance a wajen su ko wani abu to wannan abu ne da mutane suke ganin su a zahiri kun san kuma matasan mu tsakani da Allah mana san duniya da yawa menene abin da yake sha yanzu magani yanzu shine irin wannan saboda ka ta hanyar boko ake samun irin waɗannan abubuwa amma wani zai je wani akrama kallawa zai je karatu yayi digiri din sa ma shi yayi digiri din yayi karatu nizami amma bangaren addini yayi maybe hammansa sana da shi ya dawo yayi karatu sai ka ganshi a firamare yana koyarwa ba haka bane sai ka ganshi a sakandare yana koyarwa ya tai mai kyau ka ganshi a university yana karantarwa tai mai kyau kenan ka ganshi a university yana karantarwa ya yi karatun addini ta ko'ina ya karatun addini ya haddace alƙur'ani ya haddace littattafan addini ya haddace kaza ya haddace kaza amma karatunsa ba shi da balu irin wancan to shi sa na gaya maka gaskiya in dai yadda ake tsari a haka za a tafi da wahala iya kwatanta karatun addini da na boko da wahala sannan mu ma da muke wannan magana galibin wallah ba da gaske muke ba galibin saboda yanzu mutum aka jana cewa yana fi wita kaza amma ka duba ka ga yanayin abinda mutum yake ɗauka da daraja yanzu makarantun boko da makarantun islamiyya ka kalla ka gani duk wani tsari da makarantar boko ta zo da shi idan islamiyya ta fito da tsari to islamiyya fa sai dai ta haƙuri boko ta ɗau tsarin babu yadda za a yi boko da islamiyya su fito da tsari a tare wallahi a yadda a ɗauna islamiyyar abin na boko kana ji kana gani sai dai a bashi yanzu makarantun boko da yake sun gane cewa su ake bibiya su ake so sai su ce ma yaro idan ya gama karatun bokon karfe daya ko abin da sai su ce sai ya extra lesson extra lesson din nan wani lokaci sai an kai karfe hudu a lokacin da yaro zai dawo ya wanka ya taho islamiya a lokacin an sa masa extra lesson abin da fa aka yi masa ne aji kuma za a zo a ƙara maimaita masa a lokacin amma kuma za ka je ka biya wasu kuɗi extra akan abin da kake biya na school fees ya yi wannan extra lesson din ka bar karatun addinin da shine zai jagorance shi zuwa ga aljanna kai kake wannan kai kake biya masa in ban da waɗanda suke akwai waɗanda alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi ba sa yadda za su ce yaro na ba zai extra lesson ba makarantar islamiyya zai ce to wasu kuma saboda sun ga an damar sai su ce in dai yaro ba zai extra lesson ba zai makarantar ba wallahi sai dai ka cire shi sai dai ka cire shi to abubuwan da ya gasu nan ka kalli yanayin yadda ake biyan kuɗin makarantar boko akwai makarantun da yanzu a garin nan ana biyan kuɗin makaranta tamli zaka ji naira dubu ɗari biyu da hamsin naira dubu ɗari uku dubu ɗari biyar wallahi haka ake biya na talakawa talakawan fashi zaka ji an ce ana biyar naira dubu hamsin naira dubu sittin naira dubu kaza da sauransu amma makarantun islamiyya nawa ake biya a wata don makarantun islamiyya da ka sa naira ka ce duk wata ya rika maka dubu biyu wallahi ka shiga uku duk unguwa sai an tayawo da kai ka shi nan ustazi ne kuɗi yake so kai ustazi ne sai dai ka mutu ba za ka yi kuɗi ba shi kuma wancan arnan da ya zo daga kudu gajeren wanda ba shi da komai yanzu ya zo da kuɗin ya tara kuɗi ya sai mota ya sai gidaje amma kai ustazi ba za ka yi kuɗi ba tun da kai ustazi ne shi karatun boko yake koya yan ko wannan kuma karatun addini amma shi kai tunda ustazi ne sai kai sai kai bi sabilillahi wata mata wata mata ta zo islamiyya ta ce za ta zai to malam wannan karatun na kuma fi sabilillahi kamata ku rinka yin sa na ce to fi sabilillahi kamata barin kayin sa akwai lokacin da muka yi muka muka dan yi karin kuɗin makarantar islamiyya da a wata a wata 300 yara suke bayarwa 300 sai aka mai da shi 500 wani baba ya zo cin ya yi yawa wallahi ya yi yawa kuma wallahi na san yana biya ƴaƴansa kuɗin makarantar boko wallahi ya fi naira dubu talatin a tam amma an ƙara ɗari biyar a wata ya yi yawa ya yi yawa ina ta girgiza kai ya yi yawa wallahi haka ya zo ke min na bai shiru ina ta kallon sa to irin waɗannan irin waɗannan ka ce wani zaka yi maganar wani gyaran karatun sana da a ci gaba kawai a yadda ake ba shi ba ne sanan mutanen ba da gaske suke ba eh mutanen ba da gaske suke ba kawai kowa yayi abin da ya ga dama ne kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace eh amma dai aljanna wallahi wallahi aljanna ba ta mai rabo ce aljanna ta mai aiki ce ina ga muku wallahi aljanna ba ta mai rabo ba ce aljanna ta mai aiki ce ka je ka ga mai ka je ka ga mace aljanna ta mai rabo ce ka gani Allah dan wasu ga wato shedan yana raya mutane wasu wasu abubuwa ai yanzu ma idan Allah ya ga dama Allah ya tashi kiyama sa kawai sai gansa alayin alayin aljanna sai ka ci wani layin shan mai sai ma layi ake yi ka yi aiki kawai Allah maɗaukin sarki cewa qul i'malu ku yi aiki fa sayara Allah amalakum wa rasulahu ku yi aiki Allah maɗaukin sarki ya samu dace dan uwa zamu dakata nan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu sai mu karasa abin da ya rage mana littafin kuma sai wani lokacin insha Allah ta'ala na'am eh na'am eh wannan babu laifi mutum ya nemi duniya Allah maɗaukin sarki ce wa bi taghi ma ataka Allahu min daral akhirah sai ce wala tansa nasibaka min ad-dunya haka Allah madaukakin sarki so tagi fi ma ataka Allah dar cikin abin da Allah madaukakin sarki baka ka nemi lahira da shi sosai shine jigo saboda ka zo duniya ne dan ka bautawa Allah ka samu aljanna shine neman lahira ai amma sai Allah ya ce wala tansa nasibaka kada ka manta rabanka fa min ad-dunya na duniya kada ka ce baka nemi duniya baka je ka neme ta yanzu dole ne mutum ya tashi ma da nemi duniya ko dan karfawa kanka asiri ko dan kai bautar Allah ma an baka da kuɗi yanzu baka iya tabai da daga mata na rantsi da Allah ba haka bane kana sallah kana tunanin abinci eh shi na ai ba wai muna a fahimta ba ba muna challenge din boko bane mu ma jin mun yi bokon nan ba muna challenge din ta bane abinda muke faɗa shine yadda mutane suka ɗauka ita ce komai amma lallai ya kamata matasan mu su tashi su yi boko ko dan su rufa kansu asiri su fita daga jahilcin abin da ke faruwa a duniya ko don wannan mutum ya tashi ya boko yana da kyau sosai da sosai amma amma abin da nake nufi shine kada a bar addini kada ba addini shine gaba wasu daga cikin musulmi suna yanzu akwai na taɓa baku labari a nan wajen akwai wata yarinya da aka kawo ta wajen ɗaya daga cikin wani malami yarinya a lokacin ta gama ta gama digiri ta fita da post class wallahi post class ta fita da shi a lokacin aure za a yi mata mijin da zai aure ta waje zai fita da ita ingila su je a can za su zauna amma lokacin da aka kawo ta wajensa wallahi bata san alif ba bata san ba'un ba in ya rubuta mata alif bata san mece ce wannan ba ba'un bata sani ba amma ta gama digiri ta fita da first class ya tambaye ta ya ake wankan janaba ta ce ita bata sani ba babata ta ce mata dai idan kina period karshen wata idan ya zo za ki daina sallah ki daina azumi idan ya gama kuma zaki je ki wanka ta ce kawai idan idan ta gama ya ta shiga ban daki ta wankanta diyarinya da aka ce maka ta ta gama university shekara ta nawa alal akalla to ka kwatanta bata san yadda ake wankan janaba ta shekara ta shekara ta nawa tana yin wannan kwadan bata san yadda ake wankan janaba ba tsakani da Allah to wannan wannan me zaka ce kenan irin waɗannan ba suna da yawa ba suna da yawa wanda kawai da yaro ya taso ya dan gama junior secondary sai a ɗauke shi sai a kai shi turai babu wani abin da ya shafi addini a can da za a kula da shi akan sai je ya zauna a turai in ya dawo wanda Allah madaukakin sarki ya taimaka shi ne zai dawo ma bai kauce ba wasu yaran kuma suka je suka dawo sai su zama ma yan ba Allah gaba ɗaya ga suna sai su zama yan ba Allah ba ina cewa kada aka yaya turai ba a rinka fahimtar magana ta ba ban ce kada aka yaya turai ba amma ya kasance ka dura wa yaron ka tarbiyya ta addini kafin ya fita ka dura wa yaron ka tarbiyya ta addini ta yadda idan ya je sai dai ya ja wani ba dai a ja shi ba amma duk yadda kake tsammanin yahudawan nan wallahi sun wuce wajen nan sun daɗe suna ta hatsiɗi sun daɗe suna yin plan yadda za su ɓatar da mu ba wai su yanzu damu wasu wai su wani yaƙe mu suka kashe mu ba a mu ba addini nan makamai yadda gashi nan wannan shine abin da sa galibi matasan mu sun larakwai kuɗi kuɗi ibada bata dame su ba neman karatu bai dame su ba kaza bai dame su ba kuɗi kuɗi kawai ya za a samu kuɗi dan uwa lokaci ya ƙure Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله